أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأفلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوكي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله mun gode ma Allah mai girma mai ɗaukaka mai jalala mai jamala mai kamala mai annabi Muhammadu da ya kawo wannan rana mai albarka ranar da za mu ci gaba da bayanan tafsirai waɗanda muke yin amfani da su a wajen tafsirin da muke a wannan zawiya tafsirin alkur'ani mai girma na zan tafsirin ban fassara kowace sura ban fassara kowace aya ban fassara kowace kalma sai na yi nazarin wa'innan tafsiran da suke gabanmu yanzu suna kallon su gaba ɗaya ban fassara kowace kalma sai na yi nazarinsu rannan a wancan zaman namu ta gabata mun fara nuna waɗansu daga cikin tafsiran yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba da nuna muku sauran tafsiran ga wacan nan tafsirin ana ce mata biya'ut tawili a Najeriya tafsiri ce mashahuriya kuma tafsiri ne na shi Abdullahi Gwandu Balarabian Afirka ga sufanta ga inda take Diya'u Tawili sifili hudu ne amma nuna ɗayan ta'iza balarabin afirka shi abdullahi gondu raddal anhu shi ya yi ta sai tafsiri na gaba da ke zama tafsirul hazim tafsirul hazim amma a ciki tafsirai guda biyu ne na tsakiya ita ce tafsirin hazin gata na gefen kuma ita ke sai ma tafsirin bagawi na gefen na gefen tafsirul bagawi tafsirul bagawi radiyallahu anhu wanda a lokacin kamun fara tafsiri na alqur'ani ban ma san zan fara ba a takaice da na je ziyara da muka je ziyara wanda shi Umar Sanda radiyallahu anhu sai nake tambayin shi tun ya shi mutum yana so zai tafsiri inda ku ne masana tafsirai kamar irin wani tafsiri kan mata irin irin mu nema sai ta ka nemi tafsir al-bagawi shi ya gaya mun sunanta hadda Allah ta lokaci yayi na mallaki kudi ne zai tambaya tun ba ta har aka sama tafsir al-bagawi akwai akwai bayanai akwai tawili tafsir al-hazim a nan guda biyu ne a haɗe kuma kowace tana duba ta shikuran lafaharan shikuran lafaharan ko shikuran lafaharan tafsiri na gaba da ke cima supported tafasir sapuwa ga tsarinta supported tafasir ita abin da ke karantarwa musamman ilimin lugga na alkur'ani a kowace sura luggogi guda nawa ne ina za gane abu kaza lugga ne abu kaza lugga ne kalma kaza lugga ne sannan sai kuma abin da shafi ilimin balaga me ake ce ma abu kaza a fannin balaga me ake ce ma abu kaza a fannin balaga me ake ce ma abu kaza a fannin balaga kuma a wannan sura a cikin surorin misali za ta bayanin kuma yanayin balagan da sunayensu da kowane abin da kiran shi a ciki a kowane suna tana bayani ilimin lugga balaga mantiki ilimin badi'i ilimin bayan da haka suke tafiya wannan tafsirin kuma sannan sifili uku ne ko hudu ne muke jin girgi sai aljawahir da ke matafsirin ɗan ɗawi kuma ga tsarinta shi ga masan ilimin sararin samaniya ne da falaki da ƙasai da tsire-tsire da itatuwa da ganyaye al-jawahir tafsirin dan dawi kenan sifili goma sha uku ne sifili goma sha uku ne da na mallake su nazarin da na taimata sati daya kwana bakwai ne nazarin su gaba daya tafsirin dan dawi ana ranar mun bayanin ta tafsirul bayan ay ruhul bayan sannan mun nuna a karatu da farkon mun rubuta mun nuna sannan tafsir ruhul bayan na shi Isma'il Haqi Al-Barusawi zalamin adan tafsirai kenan adan tafsirai inda da ahlul lahi ne sufaye adan tafsirai kenan tafsirin kaji bayanan waliyai ayin da aka kawo misali na tsoron Allah ne za a kawo wani bawan Allah da yawan aiki na tsoron Allah da daidai irin yanayin wannan aya amma tana tafiya da larabci tana tafiya kuma da faransanci na tsarinta nan zai fashi sai tashi tafsirin lantana lirjira a kacin gudu mai matu hibbu an ganta sai kuma sufali goma ne sufali goma ne dan kari dan kari sai tafsirul kabir ne kuma fahar dinin razi ne kuma dodan tafsirai dodan tafsirai kenan fahar dinin razi wanda yi ta shehi ne wali ne kudubi ne ɗaya daga cikin manya-manya murida shehu abul hassan ali a shazali ga tsarinta an ga rubutun an ganta ko lura ku a gefe akwai tafsiri ko akwai rubutu a gefe ma shi ma tafsiri ne tafsir addu sa'ud shi ma tafsiri ne na gefen dodon tafsirai kenan a kalma ɗaya sai ya kawo bayanai hukunci ce kamar akalla sha biyar ba aya ɗaya ba kalma in shiga warwarewa da na zo tafsiri san muku nake yi san muku nake yi ba fa aya ba kalma yi dinga warware ta da tafsirinta da bayani da ɓarayin liga da ɓarayin irabi sai sanin tafsirin ana gani ko yana sunanta addurrul mansur addurrul mansur fit tafsir bil masur ga tsarin rubutunta an ganta an ganta sufuri shida ne ita ce tafsirin shehu jalaluddin abdurrahman asuyudi mazalanu shi na salon wanda ya yi ta jalalai ne an yi ma'yan koyo ne masu koyon kalmomi da fasarar kalmomin alkur'ani jalaluddin muhammad muhalli da ya fara ya kai rabi zata kaji da zalanu sai wa fati zai wa fati shi aka karbi jalaluddin asuyudi sai sauran tafsirin kakin tafsirin jalalai ne amma wanda shi da kanshi yayi ita ce wannan shi kirkin jalaluddin suyudi ne tafsirin da ne durrul mansur wato gwalagwalailu alu'ai abin watsawa abin watsa ma al'umma fit tafsiri amma a cikin yin tafsiri bil masur da hadisai abin ruwaitowa kowane kalma sai zai faɗa da irin yadda annabi ya faɗa kuma sai an kawo hadisi an wani an wani an wani an wani an sallama wannan sahabin ya yi an wani an wani an wani zuwa ka sallama sannan biya fasa kalmar nan da ma'ana kaza to da haka aka yi tafsirin qur'ani da aka yi tafsirin jalaluddin abdurrahman suyudi radiyallahu anhu Aga kai karatu. Da yasa da yawa lokaci ana karatu, in ba mutum ya kai wajen ba, ina zan faɗa karatun ban ci ga littafin ba sai ta ballaga za ina gani aina aka samu aina aka samu aina aka gano na ina nunawa ne musamman saboda mu a cikin akwai ɗaliban ilimi wanda ƙila wani zai so nan gaba Allah ya sa ya samu kuɗi ya mallaka da kuma masu neman ilimi su ƙara wayewa akan tafsirin ga tafsirin na namu na halin layi wanda a ciki ba su ka ba zagi tsoron bayanai ne sai ka ɗiba ka tsara ka ɗiba na ɗiba kuma ka ban na bari tunda inda irin karatun da ke na tafsiri wajen mutane amma yanzu an fito a yi a gurguje da za ka amfani da wani tafsiran sai dai irin wanda suka fito kaɗan-kaɗan ba kowa da kowa ba yana shi za ka amfani da su a wuraren an da ra'ayin mutane ne ila sai a ce ko an cika dadewa ya kamata kullum a ja so samu ne ma rabin izifi ne su mani hudu an yi an takaita ne za su mani biyu yanzu da za mu nufina muku wannan karatun inda karatun za a yi fila fila shafi biyu nan ya kake gani eh shafi biyu dubu shafin fa kowane shafi ɗaya dubu yanayin rubutun kuma shi ɗara nawa ne da ta ce tausirin shehu jalaluddin suyuɗi da jal'anhu mai suna addur mansur fi tafsir bil masur ta sai kuma ka shafi ka shafi ta ne a ciki take ba da bayanin falalan kowace sura na alkur'ani yanzu misali ga tsara rubutunta a nan na ɗan gefen an ga rubutu ga nan gefen ko na amfani da udu hannu wal hijara in ka gani shi ta haka an ganta an gani an ga dan runtunan girma ta sama ganin dadara ta duk wannan shafin duk bayanin wannan da sama nan ba kuma gani ba ta kasan dodon sharhin shi ne tafsirin kashafi kenan duwan tafsiran ban fasara kowane kalma da na biyu su dan san muku wanda na rike sun fi yawa saboda ba zai yiwu ba wasu maganin su ana cika bayanan daga jami'ul bayan an ganta ga tsarin rubutunta ita ake ce ma tafsirin ɗabari tafsirin ɗabari ɗan ƙari jami'ul bayan an tawila a jazal ƙwar'an talib abi ja'farin muhammad bin muhammad al-ɗabari ita ke zama limamin tafsirai limamin tafsirai kenan ga tsarin ta an ga tsarin rubutun to shi man ya kawo aya ɗaya ko karma zai faɗa sai ya ce wurwai an wani an wani an wani an wani an rasu lalata sallama na duka a ƙuranin tafsiri ne wanda annabi ya yi fasarawan bakin sa sallama wanda sahabi wani yaro ce wannan ma'anan wannan kalman a wajen annabi sahabi wani shi ma ya ruwaita to sai an kawo sabon da suka ruwaici wannan kalmar haka za fasara aya haka na za su har daga bakana zuwa nazi eh ta su falai goma sha ne jami'ul bayan tafsirin dabari an dai ganta ko an buɗe ciki an gani ko Allah samu dace sai kuma tafsirin irin na kowa da kowa amma irin namu mana mu masu bin hanyar sufaye ba tafsir ibn arafata na tsarinta ibn arafata tafsirin shari'a kenan da ɗariƙa gaba ɗaya tafsir ibn arafata gata rigirigi na samu dace kuma bayanai ne ba ɗanbin tarihi ya tafsirin kushairi tafsirin kushairi ga ta na gitan mala ɗa'ifin isharati za a tafiya da ishma shari'a ne da ɗariƙa da ma'arufa daga makara zuwa nasu rigirigi da ɗa'ifin isharati tafsirin imamul kushairi da babban shi ɗan wannan mai ɗariƙan kushairiya shi kan shi wanda tafsirin shi kan shi kuɗi biyu ne a zamanin shi gausi ne mai ɗariƙa ne nashi na kanshi an ganta an ganta rigirigi zana sai mutum ya ƙware sosai ilimin larabci da ilimin ma'arifa rigirigi sai mu tafsirin nasafi imamun nasafi jirgi duk manyan waliyai ne tsara rubutunta labar baki ne zuwa ga gana wani an ganta ko? an ganta? an ganta? tabbi da tafsir imamun nasafi mai littafin da zasu majalisar mutaban na fa'isi ina ya ɗauko bayanai a cikin tasirin nasafi tasirin nasafi girgi sai kuma a ra'isul bayan fi haƙaƙil ƙwar'an tafsirin shehu girgi abu muhammad arruzu buhar babban wali ne gaba ɗinta ma'arfa ne ta sufuli uku ne bakara zuwa nasi ganta gajen rubutun ayin ƙudani kenan bakin ko tafsirin kenan shikurar lafahara muna nunawa ne saboda godiyan Allah in sun samu ne aka tafsirin ka mallaki akalla ko da kala biyar ne a ga awancan zaman mun kawo tafsirin shi ibrahim ya zanu so biyu da tafsir kuma mun kawo tafsirin sawi mun kawo tafsirin jalalai ne mun kawo tafsirin ibn abbas da nulun mikibas ibn abbas da zanu kuma mun kawo tafsirin ibn kasir da zanu kuma mun kawo tafsirin alƙurɗabi ne sifili goma da mun kawo su a wancan zama ma'arafa kenan tsantsa nan ba tafsirin kowa da kowa ba ne tafsirin asalin na hasawan hasawa ne marikwa sai kuma taisirul karimin rahman taisirul karimin rahman na ga tsarinta hatimin shi ne ƙur'anin kuma gefen shi ne tafsiran daga hatimin ko da ayin ƙur'anin kenan kuma gefen gaba ɗaya tafsirin kenan taisir karimin rahman bi tafsir kalamil mannan ana gani? to alhamdulillah akwai bayanai su ita zan tafsiri kamun watan ramalan ya shiga nake fara nazarin suran da za mu shiga tukuna ga kuma tafsirin manya shi muhammad bin arabi al-hatim goga san shi ba ibn arabi al-hatimi ga tsarin tafsirin tafsirin shi muhammad bin arabi al-hatimi na zalalu wanda aka ce shine ya bayanin na cin ƙurɗabi wanda ke cewa sallah tana da kwace-kwace guda dubu sha biyu dubu ɗaya na alwala dubu sha ɗaya na sallah ya ce zakara za muhammad bin arabi ke za ta ɗani wa ƙudubul magaribi da shi ma ya tafsiri na ta nan ba tafsir ibn arabi alhatim an ganta kasan ibn arabi wajen ilimi yake cewa bina hataman lahul wilayata fanta hat ilaina fala hatamun yakunu liman ba'di وما فاز بالحتم الذي لم يبدو والعلم الا انا وحدي ابن عربي الحاتمي من لتافين فتوحات المكية امم su shi yayi da tafsirin rigirigi ita masu falai ne ne ga ne su ya mu tafsir ibn barrajan tafsir ibn barrajan an ga sunanta an ganta ibn barrajan yirgi an ga tsara rubutun an gani yau salamu alaikum girgi sai tawilatin najamiya dan kai fi tafsir al-ishar sufi littafin shehu talifin a shehu al-imam Ahmad bin Muhammad Ahmad bin Umar bin Muhammad Najmuddin al-Kubra mai dariƙan kubrawiya mai dariƙan kubrawiya ta shi yayi ta ita ma ma'arfa ne tsantsa tafsiri ne sosai kuwa ita ma su falai ne muna da kuɗai ne a ciki kuma suna ce mata ainul hayati suna ce mata ainul hayati tafsirin ya mandar da ma'arfa ne mutum da ma'arfa ba zai gane komai ba alhamdulillah duk muna amfani da su wajen tafsiran mu sai kuma tafsirin al-imam al-hasan al-basri al-imam al-hasan al-basri babban muridin sai na aliyu radiyar anhu babban muridin imam aliyu inda kace banda imam hassan imam husaini ba gaban shi hassan al-basari imam al-hassan al-basari gaba ɗaya tafsirin ya tsoro ta ne daga bakin sai na aliyu radiyallahu daga tekun ilimi ga tsarin rubutunta ganta imam hassan al-basari tafsirin imam hassan al-basari wasu na cewa shine shugaban tabi'ai wasu wasu ce shehu wasu karami wasu ce wasu karami wasu ce hassan al-basari amma da wajen ɗin ilimi ne annan ka ilta aka amfana ta shi suke cewa hassan al-basari shi dare mulban muridin sai na alin ne rajala shehu hassan al-basari jirgi an ganta ko an ganta daga kuma bangon daga da man tafsirin hassan al-basari alhamdulillah daga wannan da ke zama miftawar tafsir ana zai so samu ne kamun ka fara tafsiri ka mallake ta littafin shehu abdullahi gwandu radal anu balaraban afirka shi ya yi ta ne inda duk ƙur'ani an ganta ko sun muka haka an ganta yubtaw tafsir li shi abdullahi bin fodiyo al-ma'ruf bi abdullahi gwandu wato shi wato shi kanin shi Usman dan Fodo ne radiyallahu anhu wa dai ba daya shi Abdullahi Gwandu shine tafsirin nan da muka fara ta Diya'ut Tawili da shi da da shi Abdullahi Gwandu radiyallahu anhu da shi dan Fodo radiyallahu anhu da da sai da nan Asma'u yarda shi dan Fodo radiyallahu anhu nan Asma'u sun yi sun wallafa littafai sun fi kala 200 wala littattafai kala-kala daban-daban wajen kala ɗari biyu amma ni ban samu duka ba amma na samu kaman kala saba'in rugum rugum sauran ma inda ce an buga da mun mallake su insha Allah Allah da sarki musulmi wannan shine kokarin buga su ne yanzu daga tasa'at abubakar din nan shi kokarin buga su tun daga hawan shi daga hawan shi daga cikin da ya babba ne kamar ne kamata an yi shi ita wannan tafsirin ɗaya daga cikin fa'idan ta duk wani wanda ka wani sunan shi a Qur'ani man ba aka faɗi isharar shi ba faɗi sunan shi ba zai ga maka sunan shi na rayuwa duk wanda aka faɗi isharar shi ba faɗi sunan shi ba misali kamar a ce misali kamar a ce ashabul kahfi a gani a da wani direct ba kawo sunan su za ci kudu ashabul kahfi wato wannan shi ya kawo sunan shi abdullahi gwandu ne bayan ɗaya ya kawo su yamlihan maksalinan masalinan marnushu dabarnushu shazanushu kafsha da ɗayin shi da karansu mai suna idamiru duk wani wajen da ke a ɓoye ma'ana an isharan wajen ne kamar misali kamar sautu yusufa yusufa wa ƙara lillazi zan annahu najim annabi yusuf alaihi salam sai ya gaya ma a cikin gidan yaron nan a cikin mutane biyun nan da ɗaya yace yan farki ina shayar da ruwa ina shayar da abin shayarwa ga sarki da kuma sai yan farki ya ɗauko gurasa ko waina a kan shi tsuntsaye suna ci ya ce mancan shi za a kashe shi ya ce mana kai kuma za ka tsira to waye waye suna wanda za a kashe shi wanda ce mafarki ya ɗauko misali waina a kan shi ko gurasa an gula tsuntsaye sun tasu tasu suna ci wani sunan shi shi kuma wanda ya kawo ya ba abin zai ba sarki abin sha shi ma ne sunan shi shi sai ga maka sunayen su kamar wani aka ce misali annabi sai aka ce ka je wajen wani bawa a cikin bayin mu ko wanda kenan sai na haliru kamar kamar kisa annabi Yusuf misali da aka ce da annabi Yusuf aka faɗa da sashi cikin rijiyan wani zo ɗiban ruwa ya jefa ya jefa gogan shi ko wa qala ya bushra hadha gulam to wanda wani ce nan ya bushra wane ne suka waye suka wane suka gugar nashi a cikin rijiyan eh wane sunan shi wanda ce ya bushira shi wancan da ake yin wane sunan shi da duk zai ga muka sunayen su da iri iri da din daga bakara zuwa nasi haka mhm ne wata mai fitawar tafsir ga balaga ga bayanai daban-daban wanda ba kama hannun yaro kuma shi ne zai ga maka jinsin sana'o'i a wannan shafi na irin bugun na wajen nawa ne 257 jinsin sana'o'i sana'iri kaza sunan ta za a alkurani ga ayan sana'iri kaza ta za a alkurani kuma ga ayan sana'iri kaza misali dinki ta za a alkurani misali ga ayan misali kafinta tana shafa alkurani ga ayan misali misali fawa sana'an fawa kada kwani ga ga ga ayan misalin abu ka zo ga dade ga ka duba wannan shafin 257 zuwa sama sana'an mai wanki da guga ya zo qur'ani ga ayan nan sana'an ma sai da nama ga fashi irin kaman kilishi kaman nama kaman hanta kaman tsire shi ma sana'a ne to shi ma ga zo qur'ani ga ayan kuma eh hatta saka yadi da shi ma ya zo a ƙurani ga ayan nan da sauransu dai hatta zuwa farauta na teku kamar kifa yake da sauransu hatta iya jifa da iya harbi dai sun zo gasu nan to a takaice dai hada sana'an sai da gwal gwalagwale sun zo sana'an noma ta zo a ƙurani sana'an sai da waina da gurasa sun zuwa ƙurani daga sanan nan shafi ɗaya ne gurin na ɗan faɗa muku shafi ɗaya ne a mafitawar tafsir na ta na shi abdullahi gwandu da jalanu ganta ko da shi kenan to wannan sun ɓarin tafsirai da muka amfani da su idan kuma an zuɓa ne isoshi ne misali ana neman tarihin kisan annabawa kana min kisa annabi adam alayhi salam full daga farko zuwa ƙarshe ko kisa annabi nuhu alayhi salam full daga a zuwa z ko kisa annabi ibrahim alayhi salam daga farko zuwa ƙarshe ko kisa annabi hudu alayhi salam ko kisa annabi salu alayhi salam duka da annaba wannan wanda zuwa a alqur'ani amma wanda ma ba sa su din ba to shi ya kawo su duka ne wanda ke sama bada'i zuhur inda kisa ne annabawa kuma gamsassu ƙayatattu daga nemeta ga tsara rubutunta kisa annabawa kamar ne misali kamar ne tafsirin wasa fati misali na kawo su na kawo kisoshin annabawa daidai gwargwado to ta wani tasan za ka same ta bada'i zuhur cikakken isa isa misali ga tambaya annabi ibrahim kafirin shi sunan shi na maruzu to annabi musa kafirin shi sunan shi fir'auna ko annabi musa salama kafirin shi abu jahil haka ne to wani sunan kafirin annabi nuhu wanda aka aiko annabi nuhu zuwa gare shi wani sunan shi gagani sunan shi sarki darmashilu sarki darmashilu dan sarki fumailu sarki fumailu dan sarki jeju sarki jeju dan kabilu to duk sallan wani kafiri kana so annan zaka same shi haka sallan wani annabi a cikin annabawa annabi wani dan wani dan wani daga annabi nusal dan wani dan wani haifan annabi adamu shi mana zaka same ta annabi hudu ne dan wani dan wani zaka same ta annabi ibrahim ne dan wani dan wani annabi musa ne dan wani dan wani annabi isa ne nan haka da aka sami ta dai mhm mun ta bada'i'uz zuhur in kuma na zo fassarar qur'ani kan fara da abin da shafi asararu na surar qur'ani duk mai jin karatu nan tafsiri kamar fara tafsirin akan fara da asararin qur'ani wannan sura tana fa'ida akan kaza fa'idan kaza fa'ida kaza ko karantawa ko rubutawa ko ailaya to ina ka samu ta ga ta a tantar lagi sama na atul bidayat na atul bidayat wa tawsifun nihayat ita kuma tana ba da asrarin ne tun daga asrarin uzu billahi min azim har zuwa bismillahir rahmanir rahim asrarin suran baqara ba fa kalma kwara ba asrar alif lam mim misali zuwa muflihuna fa'idan me take yi ana rubuta ma mutane miso na maganin karatu amma da sabon alƙalami kuma sabon allo alif lam mim zuwa muflihuna maganin karatu ne ya ta asrar ne tun daga bakara zuwa nasu na kowace sura na atul bidayati wa tusifun nihayati gata littafi guda biyu na haɗe na sama ta ce na atul bidayat na atul bidayat wata sifin nihayat littafin shehu mamayin na ƙasan ita ce fatakwar rataƙi na ƙasan ita ce fatakwar rataƙi fatakwar rataƙi a ciki na fitar da asirarar nan na asma'ul husna asma'ul husna a ciki take wata kwada ta na ƙasan na ƙasan an ganta ko? wata asma su suna da ne bayan suɗin nan da za a ciki take abinda kaɗai ba ta a ciki a tsararin nan na ya muguni mai dubu biyar da ɗari biyar da hamsin daidai wanda ake yi na kwana bakwai ko kwana arba'in da ɗaya sannan laƙanin ne kaɗai na samu ta hannun babanmu mahaifinmu ce malam idris da zal'anu wanda ake malam ƙabida wahidin ka alfi to wannan ismin kwanan nan wani ban Allah ya kira ni yake mun godiya a kan samu wannan sirrin da yana kwana arba'in da ɗaya shi da yana cin halin talauci da kunci abinci ma na iyali bai ma san inda za a yi ba kamar ma a rabu saboda rashi amma da ya samu wannan sirrin ya daure ya yi ya ce ya fi wata tara ya fi wata tara na neman nan ba na ni kira ni kawai mun godiya ya muguni ya muguni ya muguni ya mai wadatawa ya mai wadatawa da kuma kamata kuma ku rike kuma ku daure ku yi amma na ce in dai mutum ɗana ne shi to na ce to lalle lalle ba a cewa dole ba mai faranta ku sai Allah amma na can dai ɗana ne to lalle ya zama kamar wajibi ne da ya yi don ya samu wadata shi ma in ya samu wadata ka ko ba kuma sai zai ci kasuwan shi kuma ya hutar da ni kuma ya hutar da kanshi haka da a cikin masoya na wanda ji wannan karatun ke so da ya wadata shi mana shi izinin na izinin na izinin na izinin daga nan ila yawmil qiyamah jalabi ne mai karfi jalabi ne mai kauri yawa ka daure ka zama kwana 41 in Allah sa da zaka farin ciki akan wadata na gani na atul bidayat wato sifin nihayat littafin shehu muhammadu fadil dan shehu mamayin dan kari dan shehu ma'ul ainihin littafi sai tsohuwa ita da littafin ma na babanmu ne na babanmu ne shehu malam idrisu wahidan ka alabi kai ka san shi kai kai ka san shi zuwanan mutum biyu uku sun san shi eh na hudu zama ka san shi ko mala son kai ka san shi wai ina ba su labari da ce don ba san babana ba ne shi ganin girma na eh wannan daga zai ba ƙarya ba ne su ga su sun san shi su sun san shi gashi ai wallahi wallahi aka sa shi kashi goma ban dauke ɗaya ba ai na dai dankalin su ne ai su ba su yadda ba so su suna ganin kamar ni suka sani eh ai wallahi ne muku daidai ne amma da su akalla a kashi ɗari ban dauki ɗaya ba da gaba ɗaya ma ni addu'an shi ne ai gaba ɗaya ni addu'an shi ne rigirigi na ce musu inda sun san shi da ba su ga girma na ba kuma za su ga irin misali sai su girma na dan sun san shi a matsayin misali ɗa da uba in ka dan malamin ka za ka girma shi ai kuma za ka ce misali din ka ga ai ba ai ba ai ba wani mamaki ai an ce ana ma ba maki ya bari ya ce gudu dan ta rarrafe to misali sai ka faɗa haka ƙwarai kuwa rigirigi shi ne babban jikan shi malam alam shi ne jikan fari yadda shi malam alam malam alam wani babban wali na kashe nan kusba shi malam alam an haifi shi na tsumman jego in mafi ta je wanka sai da su da jina katon alkur'ani da ƙur'anin shi ya zo shi shi malam alam to ɗan shi sai da hafzatu ita ce ta fi babanmu shi ne babban jika kenan duk juma'a ana shirya shi ya je gaira gidan kakannin shi ya je gaishe su sun zai dawo gidan za ba shi kundi guda kundi ake ba shi ba wani asiri falle ɗaya ba ɗauri guda za ba shi a cika take je in ka girma in nan ka taimaka bayani to baban shi ji kan fari wajen shi malam alam jirgi sosai kuwa ai daga sai ne ya baka bashi bane ke rigirigi yanzu kai wannan ya san babanka kai ma ka san babanka lokacin ka hanyar su to bari ganin ka sa shi yadda shigar da babanka yake wallahi ko a kashi 100 ka kama ɗaya ba ba gaba ne sosai kuwa babanku malami ne mai kudi na kun shiga na kamana ga turare in yabi hanya ganin haka fasa an san ya wuce haka ne ai sai da mu yara shi mu mushi dinki yadda na fita ma ba na fita mun bayan nan yanzu ba in kuma kana tani kamar na ce baba na da ni kana mamaki to ni kuma sun yaya na kada kada wani da ni misali amma duk ɗan an yi fita jawo je yi bayani ana ganin girman shi a shi shi ma an yi ce musu zakon san babana da ba ku mamaki na ba a zai tafi da ba a yadda ba eh an baka misalin ga daidai kai yanzu wata ita wannan da ke zama littafin hazina hazinatul asrar hazina ita kuma a cikinta na ba da asararin fatiha a cikinta na ba da asararin ayatul kursi in ka za ta fi da na yi a waya ko ka ji fatiha ta wani littafin na same ta ita kuma tsohuwar littafi ne hazintul asrar hazina hazintul asrar ga tsarin rubutunta tsohuwar littafi ce ba wani yanzu ba ne wanda fara kawo ta nan kusa ina wani babban malami na cin sayan abokin shi malam urwatu na gidan mai dan dirimi za ma antanimu ma antanimu ce ma antanimu eh ake ka san shi ai abokin shi mawalin ruwatu aminin shi ne duk waliye ne na ce ana cin sayan sayan malam tanimu ko sayan gobarawa sayan malam tanimu to shi malam shi babban malami ne shine kawo littafin nan ga shehu malam abdurrahman adam sunaji mai gyaran agogo shamanta ne ya kama shamal abdulrahman mai gyara agogo babban wali na kusa babban shehi ne gyara agogo yake saboda sana'a kawai na na sa hijabi in an ga gyaran biyu ba sai sai in ya ga lokacin agogon irin na daɗin nan ne ba irin yanzu da kuma irin na hannun nan na daɗin mai buga mai buga ɗin kan kan kan mai buga awa awa ko na ƙasa na kujera ya kace ya hure shi ɗauki abinka ya gyari kenan to shine shi sheman tanimu na sa na ka sama tanimu na hanyar Kaduna ne ta nan Zaria na gidan mun kan nan kuma miki hanya daji trade a can zaka je to shi kawo na littafin da shi malam Abdulrahman a dar sunan shi da mu gyara gogo ne kakan su malam yare kenan mai shi malam Sarajo da shi malam Namadi mai kun kore yawa to shi zai littafin a lokacin sai bashi ce bashi ko sulabi ne a lokacin shi ma ya samu wata ne sai bashi sulabi ai wannan da ruba ta shana ta wuce haka sai da ninka mishi kudin goma goma shi wannan tarihin shi mu babban mu shi malam salisu wani ba ɗariƙa shi ya gaya mana wannan tarihi amma littafin na da wajen babanmu ne na wajen na tsohuwa tana gida wannan na kasan su a kasuwa ne hazin shi asara a cikin ba da asararin fatiha da asarar da nan na ake kursi sai kuma nurul absar fi mana alin nabil muhtar ita kuma tana bayan ahlul baiti ne bayan da ahlul baiti a cikin sun dauko nurul absar fi mana alin nabil muhtar tana bayan an sallama da sabban shi sai na abakar sai na umaru sai na sana aliyu da anhum da ahalar baiti imaman nan guda sha biyu duka tun da kan sai na ali sai da fadin ma sai na hasan sai na husaini imam mahmud da baki imam ali imam mahmud da baki imam jafar sadiq da karshen su duka surin absar to duk mun amfani da su muka zo da tafsiri kowace da yanayin ayanta sai kuma al'anwar al-muhammadiyya tarihi na na salama mun amfani da su wanda tarihin annabi wanda shi ne ka samu dawaka annabi guda nawa ne raƙuma annabi guda nawa ne awakai guda nawa ne jakuna guda nawa ne me ake ce musu alfadarai guda nawa ne da sauran dabbobi da cewa silkin annabi guda nawa ne mashi nashi guda nawa ne takubba guda nawa ne sabon shi mahaddatan ƙurani guda nawa ne sabon shi masu ma mutum ladabi in mutum ya nemi su kunya guda nawa ne sabon shi masu rubutu na ƙurani guda nawa ne na kawo wahayi sabon shi masu kiran sallah guda nawa ne duk zai shi na kawo su a cikin al'anwar muhammadiyya kuma a ciki ne akwai babin da ke bayan na musamman akan darajar sallama a ciki ne kawo suna annabi din nan zai suna sallama a nan duniya shine Muhammadu Rasulullah a sama ta bakwai a sammai sunan shi Mahamudu a duniya al'arshi Abdul Hamid an al-Kursi Abdul Majid a wajen yan wuta Abdul Jabbar a wajen a wajen shedanun a wajen shedanun kafirai Abdul Qahar misali wajen dabbobin ruwa sunan shi menene Abdul Muhaimin kuma sunan shi kuma a wajen kifaye Abdul Quddus a wajen zakoki kuma abdulsalam a wajen dabbobin daji abdulrazak a wajen dabbobin gida abdulmujiz a zamanin annabi adam alaihissalam ganin shi munhamin na a zamanin annabi idris himdiya a zamanin annabi ibrahim munhamin na himdiya kusam kusam su fara kalizu a cikin taura muzmuz a injila ɗab-ɗab a zabura fara kalizu a alkurani muhammadu rasulullah so a cikin ta ne da cikin wani littafin da kuma kitab da ke ce ma masu majalis da mutabin na fa'is wani littafin ne akwai bayanai na yaƙi yaƙi da aka yi na salama ya kuɗi na daidai guda tamanin yaƙi yaƙin da aka je da suwa suwa ya jagororin da suwa da aka je da nan za ka samu misali yaƙin uhudu suwa suka shahada kuma mutum nawa suka je muwane ne jagora yaƙin badar misali a mummune suwa suka shahada kuma mutum nawa ne yaƙin kuma suwa suka suwa da aka kashe haka ne da yaƙoƙin gaba ɗaya wajen guda tamanin nan za ka samu da shi ne tafsirin da shi ne tafsirin zata bara'atu da Allah ke cewa walakan nasarkum Allah fi mawadin kasiratin wannan littafin da ke cewa wajatullahi alal alamin mun mu da da mursalin da sifili uku ne wanda a ciki ne shi mutum gaba ɗaya bayan annabi ne tun farko har ƙarshe ga irin tsarin rubutunta jirgi ganta hujjatullahi alal alamina min mu'jizati sayyidil mursalina a cikin akwai labaran musalima din nan mai alfil malfil kuma da malfil lahu zanabun wasil fardumun dawil inna zalika fi halqi rabbina laqaliyin da ciki ne a ciki ne akwai ya ka dakawo ina da kalkausar ko kuma shi ma ce shi ma kama shi na shi ma ina da ina da ina kal abalak sulil rabbika wazlak da shi a ciki ne a ciki ne mun ce din nan kama suran nan wazariyati yanzu ma ce an ba shi na shi wai wazariyati zar'a wadahinati duna walhabizati hubza wallaqimati luqma halatan wasamna da ciki ne sifil iko ne wata talala alalmi mu zata lil mursalin da wannan ta ce ta kuma usdul gaba ta ta sahaba sifil bakwai ne ga tsarin rubutunta ismu tarihin sahaba annabi ne guda dubu bakwai guda dubu bakwai su dilgaba shi ma rufatar sahaba da ita ne sa sunayen saban a tafsirin a fasarar littafin da muka yi na wutiriya a wutiriya na sa sunan sabai kusan guda dubu hudu ko biyar amma a nan gaba ɗaya guda dubu bakwai ne tarihin sabon annabi ne na ɗaya na biyu na kwasai aka yi kusan guda dubu bakwai wanda ba ta yake cewa kashful hijab da ita ne bayani akan sabon shi tijjani da anhu guda 200 guda 200 amma akwai na gabanta wanda ake jimta rab'un niqab ba da kashful hijab shi kuma ya sa sunan sabon shi tijjani da zanen guda 500 600 ma 600 tana ga tsarin rubutunta girgi Tashul hijab tarihin sabon shi tijjani da zanen tun farko har ƙarshe inda ka tarihin a baki na sabon shi tijjani to anan take da zanen inda ya maza ne wannan kuma sun da ake ita ce ma jami'u karamatul auliya'i ita musu falibi ne tana bayanin waliyye ne a cikin akwai waliyye guda dubu ɗaya ɗari bakwai na bayanan su in yi sa mun yi sa a waya su a kwamfuta ina nemi zawiya ku zuwa ko duk da jam ga matal auliya ba sai an kawo suna miliyan ba ka neme su guda irin su shi Muhammadu Gazali Zalanhu suna na a ciki bin Arabi Al-Hatimi suna na a ciki da duk wanda zaka samu dai a shi Muhammadu Sibawaihi duk zaka ji a ciki waliyai daban-daban guda dubu ɗaya da ɗari bakwai ya rafi wani niqab na faɗi na ce wanda kai bayan kashfin hijab tarihi sabon shi da jihar da lanu guda ɗari shida ɗari shida da an sa su a ciki shine shi wani shi ne shi wanda shi ahmadu sukairat shi ne littafin shi ne shi gausu barha shi ba shi barani da lanu mukaddamacin tijaniya na mukaddamacin hafiziyya ga hoton shi nan shi ahmadu sukairat ga yi nan zala jirgi to yayi sai kuma ifaratul ahmadiyya kuma mun amfani da ita wajen shi wani littafi ne na shi ɗayi bin sufiyani da zal'anhu shi kuma tana amfani a kan zantukar shi tijani faɗa da zal'anhu shi tijani ya ce kaza shi tijani ya ce kaza shi tijani ya ce kaza na ka tara su a nan gaba ɗaya shi tijani ya ce kaza shi tijani ya ce kaza kuma ne bayananta sai ni sa'un tijaniyatin mata waliyai yan tijaniya tun da kan mahaifin shi tijani da lanhu da mata yan shi tijani da lanhu da jikoki shi da wanda shi tijani ya ba su ɗariƙa shi da su da wanda suka zama to muƙaddamai mata ni sa'un tijaniyatin da manyan mata na ɗariƙar tijaniya wanda suke duk waliyai ne na tsara rubutunta na yi bayani akan waliyai mata su da wannan littafin ne amma ni kuma a lokacin da na sai na ƙara bayani wannan waliyai ne na ƙasashen larabawa manyan waliyai mata ina zai su ne kuma sai ƙara bincike namu na najeriya na za na nemi sunan mahaifin shi muhammadu gibrima da zalanu mahaifin shi abakar atiku sanka da zalanu mahaifin shi abul fatai da zalanu mahaifin shi malam shi ta namu kusfa da zalanu mahaifiyan shehu malam mai dan durmi mahaifiyan shi malam mai tantabarai mahaifiyan shi malam mai huzar da lanhu mahaifiyan shi abukadin nama na zaria mahaifiyan shi wani mahaifiyan shi wani yi wasu nasar sa su nisa'un tijjaniya ce ita na jihar ma'ani ne amma asalin bugun asalin wannan asalin na shi tijjanin wanda ba mishi rigi ba ba mishi ƙari ba amma na kasuwa ana samun wani abin an kara ko an rage a tsara rubutunta ita an samun ta a kawala a yanzu jawahir ma'ani ne kan ga ce da yanin wana to shi kenan a cikin nan ne mafi yawanci sai kuma jami ibn mashari jami ibn mashari kenan ga tsara rubutunta ai abin da ke cin ta ba shi a cikin jawahir ma'ani kaga tsarin rubutunta shine a cikin littafin farida yake cewa wa dali jawahir al-ma'ani wa jami' ibn mushri fa fihi ma mazaya dariqati kana so ka san tijaniya kana so ka san shi tijaniya da annabi ce to kai nazarin jawahir ma'ani da kuma jami' ibn mushri na tsarin rubutunta an ganta mun je maulidi wani gari ta cikin zamfara yana ce mu garin gama giwa tafin gari to za mu dawo hanya ne akwai wani shehi ana ce shi malam muhammadu na hoce mun zai ce a ya fi shiga ɗari tsoho ne na kan gado amma yanzu yau fati kamin yau fati muka ziyarce shi sai muna fira zai ke ce min ka san ana da jarumani sai kwarai kwarai ina gama littafin ɗariƙa ya ce ka samu jami ibi na mashari in ce kwarai kuwa na samu yana kwanci na musu daidai miƙe ya zana daidai miƙe ya zana ce ni ban same ta ba mu lokacinmu mun je da ni da shehu shehu yusuf lakwaja ya ce mun je maroko lokaci shi shehu yusuf lakwaja yana da hadimai yarba suna da kuɗi sun tara mishi hadiya to a lokacin sai dai ka biya kuɗi a rubuta maka a lokacin nan lokacin ba a jin photocopy lokacin ba a jin photostat yace sai dai kuka biya kuɗi shi ya biya kuɗi an rubuta mishi amma ni ba samu kuɗin ba yace an biya a lokacin da an buga kwanan nan an fara samun ta ni jami'i bin mushri amma abin da ke cikin tafari giri gine har yanzu ban fara faɗin wani abu daga ciki ko da shafi ɗaya ba shi jami'i bin mushri ƙwarai kuwa jami bin mashiri na littafi ne na salati tare da dare ne ita mashahuriya ce wajen ma'abuta salati amma kaji ne bayanai na salati a salama inda na kawo bayanai na falalan salati annabi in kai da idan na mala'iku za su muka goma mala'iku wannan duniya za su muka goma kuma mala'ikun san mai ajiye su ma goma sai jibril su ma goma goma israfil su ma goma goma sama ta daya ta biyu ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai har akwai mala'ikun na masallaci masu kula da masu zuwan farko don malaku masu kula malaku masu kula da masallaci masu kula da masu fadin rabbana lakal hamdu hamdan kaseeran ya mubarakan fi falsafa nan dai mafi yaci to a tunan take tare da tare eh tamil anami ita ma salati ce salati ce amma wannan ba kowa da kowa yake da ita ba ga tsarin siganta salati ne tun farko har ƙarshe tana zo ina da kyau ka koya ko kuma ka neme ta a ganta ko tun farko har ƙarshe ta salati ne salati ne na zallama jirgi tanzihul anami salati ne rigirgi yana na kwana don ya kamata a sama halal a kafa ne shine shirin jawhara na fasar jawhara da ita muke amfani za tsarinta halal a kafa ne liƙura'i jau harfil kamal gata warwar kulle-kulle buɗe kowane kowane kwaɗin da aka kulle shi da makaranta jawhara sai kuma alƙalar badi fi za ta ana habibu shafi da masalati na tsantsa cikin take ba da bayanai lokuta wajen casa'in da wani abu wanda kuma lokaci a hana su gama annabi salati a wannan lokaci na ji labarin ta a bakin shemar sanda rajal anun kuma shemar sanda rajal anun yace da yake neman ta a nan kasan bai samu ba sai da je garin madina ni ma ka kai din wallahi ne ta nima nan ban samu ba ni ma sai da je madina gaba ɗaya da bayani kan asraru na salatin annabi da falalar salatin annabi gaba ɗaya na suna duk falalar duk bayanan salatin annabi falalar salatin lokacin lokaci kaza na suka annabi salati lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza lokuta wajen casa'in ne ina daga cikin su misali in ka dace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya nabi sallallahu alaihi wasallam taslimat kan su kamar salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq wal hatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqin gal azim ko ka biya ko ka joni ya biya da yake nan ko ka zo ku ci masallaci daga nan kana kan ji masallaci an su kamar annabi salati ko da za ka wuce nan kana za sai ta masallacin za ka wuce kuma kamar annabi salati wacce za ka shiga kana shiga da annabi salati sai mujizatul rasul da mamu amfani ta tana da ba tana ba da bayanan mujiza na sallama mujiza bayan mujiza guda dubu ne mujizatul rasul mujiza bayan mujiza guda dubu ne annabi ya mujiza iri kaza ya mujiza iri kaza to guda dubu ne a ciki bayanan annabi ne to duk da ita muke karatun ba da tarihin sallama na mujizin da yi guda dubu da ita muke amfani mujizatul rasul sai ta hafa sadatul muttaqina rigirgi sharhin ya ulumuddin da ta fi Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu wannan ita ce asalin matani na ya ulumuddin sufuli biyar ne amma sharhin ta ita hafa sadatul muttaqina sufuli goma sha hudu ne sharhin ga sufuri rubutun sharhin kenan ita hafiz sadar mutaƙina shari'a au shari'a ulumuddin na shehu muhammad al-ghazali da zal'anun ita kuma na ghazali ya ulumuddin ga tsarin rubutunta na tsarin rubutunta na tsarin rubutunta rigirigi to shi ne da kuma bayani a takaice da wani cikin littafin diwani ko littafin gausu barham da zalanhun ita kuma ita ma ita ma mun fasara ta wajen a yanzu na zun awa wajen 150 an ba a kammala ba ya kama diwani na biyar ba mu kammala ba amma in kammala ne gaba ɗaya za su wajen awa ɗari uku insha Allah diwani an san ta ko ba ga rubutun da ba ga rubutun da diwani na gausu barhan ita an fasara ta wannan zawiyar mun zana an fasara ta alhamdulillah mun kai diwani na biyar shi kuma labarin wa amma bi ne mati rabbika hadis Allah mana baya mun zana an samu dama insha Allah mun fasara su kuma cikin wasu kisoshin ko a tarihi sukan ba da ta muka ba da bayani a cikin ita da ita ma nuzhatul majalisi wa mutabal mafa'is nuzha nuzha nuzha mun sha ba da bayanan su rigirigi ita kuma rusa nufin da nake yawan karatu sai ita ma lokacin babanmu ya je kurmi ko iko kenan to a can ne ya samo ta sai ya samu guda biyu sai ya ba da yada da wasiƙa sai ba dan sako sai kama daya ya ba baban shi shi malam Umar Faruku daya ya ba malam na kaka eh sai sai ma nashi ya kamata ya karo guda daya kuma ba shi malam Muhammad na ta'ala babban ɗashe malam alam wan malam na kakan kenan wan malam na kakan kenan shi malam na kakan shi malam shi ke da dalan a lokacin shi za baba mu shi fara da ita nan garin shi za ni ma daga na na rike ta sosai sosai kuma an yi bayani akan sallama wannan littafin mai suna al-anwaru wa misbatu wal afkar al-anwaru ومصباح السرور والأفكار من مفسرات تاريخ النبي ne daga alamun zari mun samu kusan awa talatin an fasara ta ita wannan amma lalfarhi wa surur alhamdulillah mun fasara ta a wajen haihuwa ga tafsirin diwani sai littafin da ake ce ma manqulan na rika ajaibi ko ka ce abdullahi bin salam tambayoyin da ya ma'ana sallama ibn salam wato abdullahi bin salam radiyallahu anhu sai ma annabi tambayoyi wajen kusan 400 to bayanan su ne na ita ma mun fasara ta mun yi ta mai sai sai nima a zawiya kusfa mun fasara ta insha Allah wannan littafi ta kuma ya ce mata arba'una hadisa arba'una hadisa mun fasara ta wajen awa 42 duk da ita zawiya kusfa arba'una hadisa sai sharhinta nake cewa jardani sharhin arba'un hadisa take ta ma jardani ga sufan rubutunta jardani sharhin arba'un hadisa ne ina gida ina gida ina zaune sai ga zuwan babanmu shi malam muhammadu salisu Allah na cimu na samu na littafin ta ce ban same ta ba shi ya kamata ka fansa shi ya kamata in fansa shi ga ma wata ma ina so in fansa sharhin arba'un hadisa ne sharhin arba'un hadisan ne wato wata nan jirdani shine sharhin wata littafin ne suna arba'un hadisan na imam an-nawawi akwai bayanai ku neme su ku ji don mun sa su a karatu a kwamfuta duk ba matsala sai wannan littafin na ce mata da ƙa'ibul ahbar ita mun fassara ta ita ne mai bayanin nan cewa annabi ya zauna kan itaciyan sai da yaqin wanda ya zufa nan na farko guda ya zufa guda shida din nan na galici na farko da na bakar sadiq radiyallahu na biyu ruhu na umaru na uku ruhu na usman na hudu ruhu na aliyu na biyar tarare na shida shinkafa to ga littafin nan daga ce ma da qaibul ahbar fi zikiri ahbar jannatu wan nar da kuma bayanan aljanna in kaje ina yi ba ciki take na aljanna ina da da ita da zabura da da qur'ani sai manba usulul hikmati a ciki ne na bada na bada bayan asraran nan na jaljalutiya jaljalutiya al-mubarakat ta addu'a ce mai girma mai daraja mai tsada mai alfarma babban asrarin ne na ahalin lahi jarjalutiya da hatimanta da sakamantamanta da kuma da kuma ga tsarinta ga tsarinta alhamdulillah wannan littafin ahalari ne jama'a an fasara ta kuma ce muna kai a yanzu ko hadari muna kan fasarar ta ita yanzu na kai sama sun shiga kuma a dawa ƙasa kuma a dawa ƙara sharhi da mutane ƙara fahimtar a halarin ita muke a yanzu amma a yanzu mutum kusan awa 35 muna babin sallah insha Allah ana samu kammala lafiya sai wacan nan ita ake ce ma hashiyatu sufti sharhi sharhin shimawi da ita muke amfani wajen fasara ishmawi hashe ta subti littafi ce mai gwalagwalan bayanai za ka ji bayanai masu ƙashin sosai sosai kamar nan shafi da na buɗo kuma ga shi yanzu an sa a yanzu ana ruwan sama a yanzu ɗana a nan zaria a yanzu ɗana ana kan ruwan sama ne yanzu kuma sai shafin da Allah sun da buɗo da shi zai fi kita wa a fadalin yahi amma an ƙarin na ba min bayin asabi'in nabiyil muttaba eh shugaban ruwayen duniya gaba daya da ruwan lahira gaba daya wani ruwa ne shugaban ruwayen duniya mu shugaban ruwayen lahira shige ruwan da ya bubbugo ta tsakanin yatsun annabi muhammadu da shi ne shugaban ruwayen duniya gaba daya to daga shi sai ma'u zamzam ma'u zamzam daga shi sai alkausara yace yalihi ma'u zamzam fal kausar fanil misra kuma baqil ansari daga ya daga ruwan da suke bubbugowa ta yatsin annabi muhammadu sallama shine number 1 sai ruwan zamzam shi kuma to shine bubbugo ta karkashin diddigen annabi Allah annabi Isma'il alayhi salam sannan sai alkausara a wajen daraja sannan sai nilu misra sannan sai sauran koramu hashe ta sufici da ita muka fasara littafin shimawi ka nemi fasara da muka yi littafin shimawi za ka karu za ka amfana insha Allah musamman da kai ɗalibin ilimi ne ba shehi malami ba littafin zuhudu mai biyar ita man fasara ta a nima an sa bayanai da yawa insha Allah littafin zuhudu mun fasara ta ka nima ka ji insha Allah za ka amfana sai littafin badamasi badandamani ka banni ba don ka iya ni ba ga tsarinta ita man fasara ta tun farko a ƙarshe ka neme ta za ka farin ciki insha Allah koyon lugga ne kuma ya ba annabi ne kana zalama sai littafin albirda ita ma mun fasara ta wajen awa arba'in من تذكر جيران بذي سلم ما ذات دم أن جرى من مقلة بدم أن بصرات إن شاء الله أو أربعين كنميتا وكهو يوتيوب يوتيوب ذاكهو وفيسبوك ومين تيك توك ذكر نميسو littafin hamziya kuma an fasara ta a neme ta yaba annabi ne za a farin ciki insha Allah sai littafin daliya don an fasara ta daliya na shaɗan nasiru daliya na ɗan nasiru na tsarin rubutunta daliya daliya daliya na shaɗan nasiru fasara ta a neme ta za a farin ciki insha Allah sai tarihin abu yanzu basdami rajal anhu kisan bakdani wanda fada ke tambayin shi wani abu ne ke guda daya wanda ba da na biyu wani abu ne ke akwai wasu abubuwa guda biyu ba su da na uku wasu abubuwa guda uku ba su da na hudu wasu abubuwa ne guda hudu ba su da na biyar wasu abubuwa ne guda shi guda biyar ba su da na shida wasu abubuwa ne guda shida ba su da na bakwai wasu abubuwa ne guda bakwai ba su da na takwas wasu abubuwa ne guda takwas ba su da na tara zabuwa ne guda tara ba su da na goma zabuwa ne guda goma ba su da na sha ɗaya zabuwa ne guda sha ɗayan da ba su da na sha biyu zabuwa ne guda sha biyun da ba su da na sha uku akwai zabuwa guda sha uku ba su da na sha hudu da neme ta ita ce mata littafin basu ɗani ɗai furu bin isa a shi abu yanzu da albasu ɗani da zalanahun shi ya gama tambayin akwai wani kabari ya tafiya da mai shi wani kabari ne kuma wane ne mai kabarin eh akwai itaciya tana da rasa guda goma sha biyu kowane reshe yana da ganyaye guda talatin kowane ganye a tare da shi akwai horanni guda biyar horanni na guda biyar uku suna inuwa biyu suna rana ya ya labarin su yake za ka ji ni mutarin basdami mun sa shi a waya yawa kuma mun yi birdin albirda amma ta hada ta ne a cikin tafsirin a fasalar littafin albarda a sarari ne na albarda kowane baiti kowane baiti kowane baiti domin sa su a cikin tafsirin albarda wannan kuma littafin wutar ya ce na ce wata wuya bayan ishiriniya mun fasara ta kuma awa 150 mun fasara ta wanda shi ne muna ga isra'i nake kawo baitin nan na taƙarrab taƙarrab ya habib bidibina wasaltu da ma ta tarahu min guyubina fama muridun anna kashirihi mujibina ta'al ta'al ta'al ta'al ilaina marhaban bi habibina marhaban bi habibina marhaban bi habibina marhaban bi habibina juzul hujba halil halqa ودن العزتي ودن العزتي أيا سيد الكونين إذ بجنابنا وقم بمقام العز ودن لبابنا عليك تكرمنا برفع جابنا تلذذ بنا وسمع لذيذ هدابنا وأيديك نزه في أجائب قدرتي وحقك أحببناك يا من إددت به أمة الإسلام للحق فاتدت جمعنا معاني في أولاك تفاردت ترى الأرشا والكرسية والخطبة قد بدت لديك وأنواري عليك تجلتي النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتريا من فسرات fasara daidai gurgudu a ciki ne akwai bayanin sabon nan na sa kusan guda dubu hudu an zara mai kuma littafi na gaba 20 ne kenan na shi abdurrahman alfazazi da zalanuhun wanda suke da shi da shehu muhammadu mahayyid ita ban fasara ta awa tamanin da ana neman su sosai sai a yau kafin mai ƙarshe ya littafin ya kuta farida littafin ɗariƙar tijjaniya ta mun fasara ta ga tsarin ta nan littafin ya kuta farida da ke tsona a ciki ake cewa والبرزه الأعلى وأوصل وسائلي وينبوء رحمة وبحر الحقيقة فبالحتم والمكتوم سمي عندهم لكن ولاية وشتمان رتبتي به حتم المولى كمال الولاية كما هتمت رأسا بروح وكلمتي إتمام فسرات إتمام فسرات إن شاء الله يعني ما زين متى أين faɗa miji a zawiya kusba ko ina ne tiktok shafin zawiya kusba ko ne ne ko youtube yawwa yawwa ta facebook za ka samu ko ka zariya direct an ba ka sani ba ka tambayi kusba gidan usman idris kusba zariya ɗalibin almajiranku wanda a cikin littafin ne ake cewa fatin ruminar da'awa wala tanta mulaha wa ƙolo ubaidun lahi adinan bari ya fi ina na ce to zai ka tambi gidan usman kusfa zaria karamin ɗalibinku karamin ɗalibin ɗalibin ɗalibanku da wata farida ga sharhin ta nan na ke cima a dutla larida sharhin ya wata farida ga tsarin rubutun ta nan duk mun bayana ya faridan da wannan sharoyi na kasa duk mun sa su a ciki ne dai gwargwado sarfin ya kuta farida littafin ɗariƙar tijaniya littafin shi muhammadu fathan bin abdullahi da susin na zifi razal anhu kaɗan kenan daga cikin bayanan da za mu yi a ƙarƙashin ayin da Allah ke cewa ko amma bin mata rabbika fa hadis yana daga cikin alhairai ka gode ma Allah akan bai wanda ya maka yana daga cikin bayan Allah kuma ya mana kuma ana ganin wannan alƙab wannan rigan ko digo rigan kakana ne shi malam Muhammad Mustafa mahaifin innanmu sai da Aisha mahaifiyanmu to da wani rigan na babanta ne కాగంట కాగంట ఏ శివాయినా హలీఫాల శివాల సిటీ నేడు తలను శిమాల ముస్తఫా శిమాలం محمد مصطفى رضي الله عنه دان شيخ مالم شريح shi malam shari'a radiyallahu anhu shi malam shari'a radiyallahu anhu dan shi malam shi radiyallahu anhu da mal da shi malam shari'a da shi malam haji dakin su daya uwa daya uba daya mhm eh shi malam mustafa shine mahaifin mahaifiyanmu shine ke ba mu labari wani yayanmu alhaji gambo da yana yaro an kira shi daga can gidansu gidan su gidan ma wane ina da alasa da mibiredi can suke sallan wazifa da ya zo nan ko aka za kira malam tsafa za a yi wazifa to da damina ne irin haka shike nan zai wajen ya zama titi jikin gidan da wanda yan kusfa jikin gidan wannan gidan kawo gurgu hannun dama hannun hagu gidan su dangana ko to gari gidan su dangana shine yi juyo haka ya ma rubuta kasa ya haka shi mamman abu zai wuce daidai ya zai sitin wajen shi garin yau haka zai danne shi malam uba da ya kai kalle shi kuna haka kalle kuna kai ko garin ya tsaya ce shi bai kuma can ba bai kuma faɗo ƙasa ba sai da shi da jama'a shi gaba ɗaya ya kai wani gidan rubuci sannan ya gwace to kai ya kalli garin ishara ya garin faɗi ƙasa biyu a takace wannan rigar shi ne rigan gado ne kunni ya girma kaka zan lanu kuma gano na ko idan wata zubi ce na shi ala zafakar hashin cota ya bakar hashin cota shi ya bani shi ala zafakar hashin cota bi cota mai yaƙi ƙarfi cikin mawhinan waɗanda ma kullum nasu wal ƙalbu yar jiku shirin cota shi ba na tarjun a shi ala gabakar hashin cota a can gidan shi a can saman benan shi kuma a tirakan shi wallahi wallahi a tirakan shi bai cin ya ce mai ya tambaye ni me nake so na lissafa mishi abin nake so kuma yi mun lamanin da washe sai ba nuna tuzin ya ci gata a shi alaƙa bakar hashim kyauta bi kyauta mai yaƙi a zukar tukan mawhinan waɗanna mu kullum nasu wal ƙalbu ya rufu ayyamu kyauta ayyamu rabi ayyamu kyauta ayyamu rabi ƙaryata kyauta ƙaryata wa masjidi ha masjidi wa buyutu ha buyutu in ji gausu barham ya ce garin kyauta gari na ne masallacin cota masallaci na ne gidajen cota gidaje na ne ɗakunan cota ɗakunan na ne ita ayyamu cota ayyamu rabbi in ji shi ibrahim ya zalanhun ya ce kwana ɗaya garin cota in kai ibada na kwana ɗaya ana zai baka ladan ibadan shekara dubu ayyamu cota ayyamu rabbi shi ibrahim da zamu yi ce walau kuntu musafiran zaifan imma nazartu illa fi tota da zan tafiya in je wani gari ina so a shirya min liyafa to ba inda zan je sai garin tota radiyallahu to man arada an yara kaula awalan fal yusafir ila tota wanda ke so ga kaula farkon lokaci ya je tota to wannan talbishi ne wanda ya bani shukran la faharan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kaga rigan shi malam mustapha na turfi ya bakar hashin kyautar da anhu wannan kuma ruwan da gan shi a nan shi kuma gabana ga kuma ɗan kaɗan shi ne ruwan rijiyan gidan shi tijjani da anhu ƙudubul makato gobar zafin mahato wala na shamar tijjani da anhu da yawa bati ana so haka kamari wajen ku duka bulbulo da ruwa shi ka sha wajen gwadon hakan ya zama rijiya kawai shi ne duk wani cutar da ya damu mutum in da je ɗibo ruwan ya sha Allah zai shi maganin ka mu da abin da ke so a wajen Allah in ka sha kai adda Allah zai amsa ruwan gidan shi ruwan gidan shi tijani da zalala al-qudubul makatum babar zahul mahatur wani na sha matijjani da zal'anhu wannan kuma ruwa ne na garin madina eh madinan shugabanmu annabi muhammadu sallama shi ne ruwan rijiyar sai na usman bin affan radiyallahu wanda annabi ya ce man hafara bi rumatin aw man ishtara bi rumatin falahul jannata annabi ce wanda ya haka rijiyar rumatu ko wanda ya sayi rijiyar rumatu ya bayar da shi ga bayan Allah ta ɗiba annabi sai nabi lamun aljanna shine sai na Usman bin Affan da anhum ke zai zaga ya samu rumatun to bai hude ne sai sai ka sayi mun rijiyanka ya sa kuɗi mai yawa shi mu shi ma sai na Usman bin Affan da anhum ko tawa bai ba ko rigi bai ne ma ko ba shi kuɗi to rijiya tana nan a garin Madina amma tana da wuyan samu sai ka je ka je ka je ka dinga tambaya in ke sa'a sannan ka san wajen sannan ka sa'a ka jeloshin da ake shiga suna hana shiga biyun rumatu shi na a diwani shi wa rajalanu shi birani rajalanu yana cewa a cikin diwani kamar libi ka asin min arisin wa rumatin waye zai taimake ni ya ce garin madina ya ɗiba min ruwan rumatu ko da kofi ɗaya sun santa akwai rijiyar rumatu akwai rijiyar bida'a akwai rijiyar inu akwai birha akwai rijiyar garsi da wani da jikin lafana abu ne na na godiyan Allah ko mun je mun shafan mun ɗibo akwai ma na kaula tana gida ne ba zai ita bane na kaula ba na shibran shibran da lam din yaje saudiya sai sarkoki da yawa na zamzam masu yawa yin sai sai zuwa a rijin gidan shi kawai duk zuwa yin sai a duk sarkoki ake zuwa da shi da kasar shi gwamnatin da shi shi biran ya sanar da lamu zuwa ake da su jarka jarka ana bu ana dajala a cikin rijin gidan shi yanzu ne don da sha ya sha rijin zanzan shi shi biran ya je na rigirgi ne fa hukum shi su manya ne sai da sai a kago kawai kago ake yi wa aka yi shi ko littafai je littafai zai zai fashi littafai a kan tunan na wajen harami bai cewa wannan littafin kwana wani in yi kalli can setin kawai haka setin sama ya kalli na tsakiya kalli na ƙasa ya ce mai littafin kawai an ba shi dama kawai kwakulaitar kawai ya lissafa wurin su kawai gaba ɗaya zai da awo kago a dawo da shi dan kari alhamdulillah sun yi tsada an ga wannan ko an gan shi shi ne balle na tabarman da dubul makatun na barazawul matun suna shirjar da anu ya halwa a cikinta allin tabar man da shi tijani ya halwa a kanta sun zala ne lokaji a kanta shi tijani ya halwa a kanta da shi ibrahim kawala da zanen je can maroko shi ne aka ba shi ni wanda jini ma haka dan ballan inganta inganta ina wani balli ne na tabar man da shuta jani da zamu yi halo a kanta gudu bulu makatun saboda zuwa matu muna san da jani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfa فيه لما أغلق والحاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد ربنا amma mai san ganin kandirin shi tijani da al'anuhun tana nan aka walaha kandil shi tijani radiyallahu anhu yake cewa bushara ya asal imamu tijani wanda ya faɗa a cikin jami'ar jawami'i kandil shi tijani radiyallahu anhu tana a wajen shi barayin a kaula da zalanu haka nan ta kalmar shi tijani suna nan gidan shi barayin da zalanu a kaula amma a nan najeriya kuma akwai ta kalmar shi ibrahim da na so ya gani a huntuwa gidan shi abakar alki ta kalmar shi ibrahim ta kalmar shi ibrahim na shi tijani tana gidan shi barayin da zalanu wani shi ibrahim takalman shi tana nan gidan shi abubakar alti mun ma yi hoto da yawa da wata takalman shi ibrahim din ko hoton da muka yi da takalman shi ibrahim ya zarga lamun duk da shi mai sau da tana na ahuntuwa na shi abubakar alti zarga lamun kuma muka sani kuma kun manta in tana muku bakon da muka yi na maulidin da ya zo mana a ga balarabe nan jikin shi tijjani da lanun ya zo da takalman shi tijjani da lanun dama na mai hoto da su don duk ziyara ke kawo haka a cikin alasaka alheri